بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ان مسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya kaddari dawowar mu wannan yini mai tarin albarka yinin laraba da ran alkamis wanda ya yi daidai da 20 daidai kenan ga watan zulhijja watan 12 a musulunci yau hijira na da shekara 1445 daidai da 26 ga watan 6 na miladiya 2024 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masjidu darul qur'an wanda ke daura da gidan distinguished senator muhammad dan juma goje da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin muna akhata'ul musallin kusakuran masallata na babban malami alhafiz muhammad siddiq al-mishawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a dukkan mako da kuma lokaci irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba darasinmu kafin mu tafi idin sallah darasi ya tsaye da mu a ƙarshen babin da malike mana magana game da kusakurai da ake samu a cikin sallan asuba kusakurai cikin sallan asuba malam ya zayyano kusakurai wajen guda goma sha biyu kuma dimmin bisu ɗaya bayan ɗaya cikin hikimar Allah mun yi bayanai daidai gwargwadon iko a kansu inda za mu tashi a yau shi ne a ƙa'uhun inda lakunut musakwarai da wa'ansu daga cikin masallata suke samu yayin gabatar da alkunut shafi na 103 wannan kuma shi ne darasinmu na 46 a wannan littafi a ƙa'uhun inda lakunut kusakurai da ake samu a yayin gabatar da addu'a ta alƙunut kuma kamar yadda muka sani na yi bayani cewa ita alƙunut kala biyu ce akwai ƙunutul wutri akwai kuma ƙunutun nawazi ƙunutul wutri ita ce a galabiya abin da yake faruwa lokacin ramadan tarawih da tahajjudi da kuma masu yi ɗaiɗaiku a gidajensu idan sun zo yin wuturi za su yi alƙunuti wannan shi ne ɓangaren ƙunuti na farko ƙunuti ko ɓangaranta na biyu shi ne idan wata ja'ifa ta sauka wa musulmai wata jarabawa ko ta annoba ko wata gagarumar musiba ta tunkaro musulmi to ita ma ana tsayawa a yi ta alƙunut har allah ta'ala ya kawo da wannan bala'i din to wannan shi ne kalar alƙunuti guda biyu a cikin musulunci a simali yake cewa kuskure na ɗaya kaɗo ohun fidowa in na wazi ita alƙunutu tana wazi ma'ana idan wani abu ya faru musulmai na jarrabawa ko ta annoba ko na azalimin shugaba da sauransu duka ana yin alƙunuti a faɗawa Allah domin ya kawo ƙarshen wannan musulmi to malice kuskuren da ake samu a kunutun nawazil shine nasma ba'd al-a'imma inda kunuti fi nazila aw hadisa faji'a yake cewa zaka ji wa'ansu daga cikin limamai yayin gabatar da al-kunuti ta nawazil wani abu da ya sauka yake buƙatar a faɗawa Allah ya kawar da abun cikin gaggawa shine nazila au hadisa wani abu da ya sauko ko ta hadisa da ta faru wa musulmai faji'a wanda ta zo fuji'atan ta buwayi kowa da kowa ya kunutuna bi hadisul hasan bin ali radiyallahu anhu to kuskuren shine zaka ji hatta qunutun nawazil din zaka ji ana kunuti da alqunutin da aka rawaito daga imam hasan bin ali bin abi talib radiyallahu anhu ana ganewa kwanaki ai kungiyoyi ina ji sun bada umarni ga limamai a dinga alƙunuti ko ina malam ya haka ne ko yawa an ce ita alƙunuti magariba da isha kai magariba da asuba ko to shi ma wannan muka ce inda yana wazil din ne to kowace sallah ake ba wacce ake tsallakewa haka abin da ya tabbatar ga ma'aikin Allah ya tabbata in dai wani abu ya sauka za a yi alƙunuta a kansa to duk sallah ake yi gaba ɗaya tun daga asuba har isha yi kuma a bayyana ake ana fahimta a cikin tsarin gudanar da alƙunuta na nawazi za ka ji wa'ansu daga cikin limamai suna cewa Allahumma ihdini fi man hadaita wa afini fi man afait wannan kuma qunutul wutra yake karanta wannan ba qunutun nawazil ba an fahimci wannan qunutul wutri shine sayyidina Hassan dan gidan Ali bin Abi Talib yace manzo Allah ya koya masa wannan idan zai yi wutri ya karanta wannan alqunut din wutri shine raka'anka ta karshen dare daga ita za ka kwanta in ma ta tarawih lokacin Ramadan in ma ta tahajjudi lokacin Ramadan din dai in ma kuma kai kaɗai a gidanka za ka yi kai da iyalanka wani raka an ƙarshen dai daga ita za ka je ya kwanta to a da ita ake wani kunuti to ita wannan addu'a ta Allah ma ihdini fi man hadaita addu'a a kunutul wutri a koyar da ayita ba kunutul nawazil ba amma yanzu a galabiya za ka ji kunutul nawazil ma yadda ake karanta kun gashi yasa matsalar ba za ta wuce ba kenan ana fahimta a ƙunutun na wazili kwata-kwata ba a karanta wani ba a karanta Allahumma ihidini fi man hadaita ba a karanta wani sai dai ƙunutun wutu maliki cewa haza du'a a wara da fil wutu kasa wannan addu'a ta Allahumma ihidini fi man hadaita ma'ana Allah ka shirya da ni cikin wanda ka shirya ka ba ni lafiya cikin waɗanda ka ba su lafiya to ana karanta ta ne a wutiri a keɓance kawai a wutiri ake karanta wannan addu'a kasa a keɓance duna gairihi kuma bayan wutiri ke liƙaunin hassan bin ali radiyallahu an faɗin sai na hassan ɗan gidan ali bin abi ɗalib allah ta'ala ya ƙare da su yake cewa wa haza du'a ko kuma wa allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ni kalimatin aquluhunna fi qunutil wutr ya ce waɗannan su ya koyar da ni na karanta lokacin mai wutiri sai ma'aikin Allah ya koya jikansa yana karanta wannan cikin wutiri ya sa malamai suke cewa duk addu'a da za ka yi cikin wutiri ba wanda kai wannan tun da wannan daga bakin mazan Allah ta fito sallallahu alaihi wasallam kuma ya koya wa ɗaya daga cikin jikokinsa ana ganewa amma a wutiri ake karanta wannan unutul wutiri ko wata jami'i lokacin tarawih da tahajjud ko mu kai kadai a gidanka idan za ka yi wuturi za ka yi alƙunutu sannan kuma ka yi adoyinka ana fahimta? ƙala budul kayyim malar ibnul kayyim aljauziya yake cewa wa minal mahal iya cin abin da ba zai yi ba shi ne mahal abin da ba zai yi ba an rasulallahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana fi kulle gada ya kasance a kowace sallan asuba ayyini alfajir kenan ba da itidalihi min ruku'i yaqul bayan dagowarsa daga ruku'i ya dinga cewa Allahumma ihdini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita yace ma'aikin Allah ba zai yi a ce kullun asuba bayan dagowarsa daga ruku'i da daidaitonsa bai ci gaba da karanta wannan wa yarfa bi zalika sautahu kuma ya dinga daga sautinsa da wannan wayi umin alaihi ashaba da'iman kuma sahabban suna cewa amin amin a bayansa ila an faraka duniya a ce wannan iyayi bai daina ba har ya bar duniya to mala ibnu al-qayyim ce wannan ba zai yiwu summa la yakunu zalika ma'luman inda al-umma sana ce kuma hakan bai zama tun sananne a gun sahabbai ba a ce sai abin kuma ya zamto wani ya faɗa ko an ji daga wani abin bai zamto a sahabbai da yawa sun yi maganar ba bal a yudayyahu aksar ummata da yawa daga cikin al'ummarsa ma sun wofantar da wannan magana wa jumhuru ashabi da kuma da yawa daga cikin sahabbansa bal kulluhum malace dukkan su ma hatta yaqul man yaqul minhu har ma zaka samu wani daga cikin su yana cewa innahu muhdathun mubdi'un mubtadi'un hakan kirkirarren abu ne kuma bid'a ne kun fahimci abin da yake so yace abin da yake so yace shine yin alqunutu a sallan asuba dimun da'iman to ba a same shi a lokacin manzon Allah wannan shine kai abin da yake so ya faɗa kenan saɓanin wa'ansu masallatan da za ga sun kafu da yin alƙunutu kullum bayan sallan asuba kuma kuma wani abu na biyu ma da suka saba kuma suke ya ɓoye ba a bayyana ba manzan Allah bai taɓa yin alƙunutu a ɓoye ba duk alƙunutun da ma'aikin Allah ke a bayyane ke yinta kuma bai dawwama cewa duk bayan duk sallan asuba iya alƙunutu har ya bar duniya bai tabbata ba wannan abin da ya tabbata ma'aikin Allah yana alƙunutu kala biyu ko na wazil ko ta wutiri wannan shine abin da mafi yawa daga cikin hadisi suka goyi bayan wannan to shine maliki cewa da yawa daga cikin sahabbai ma sun ce wannan kirkirarri na magana ce ba za a jingina ta zo ga mazan Allah kama kala sa'ad bin tariq al-ashja'i kamar yadda sa'ad bin tariq al-ashja'i yake cewa qultu li abi yace sai na cewa babana ya abati ya babana innaka qad sallaita kalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa abi bakarin wa umar wa usman wa ali radiyallahu anhum hahuna ike cewa ya baba kai kayi sallah bayan manzon Allah kayi sallah bayan abubakar kayi sallah bayan umar kayi sallah bayan usman kayi sallah bayan ali Allah ta'ala ya kare da su kaga wani ai ya jifa ya shafe kenan yayi sallah duk a bayan waɗannan manya-manyan bayin Allah ana ganewa wa bil kufa منذ خمس سنين ka yi sallah bayan sai na aliyu a kufa a tsawon shekara biyar kana binsa a matsayin sani limaminka sai yake tambaye su bakano ya tuna fil fajr tun daga manzan Allah har zuwa sai na aliyu sun kasance suna alƙunutu a sallan asuba kaga wannan amsar da zai bari ta ce amsa yi tun da shi ya yi sallah a bayan tun daga manzan Allah har zuwa sai na aliyu radiyallahu yaya suna alƙunutu a duk sallan asuba ko ba sa yi fakala ai bunayya muhdathun sai ce ya ɗanɗana wannan kirkirare magana ce ba ta da tabbas magana ce kirkirariya magana ce da ba ta da dalili kawai ana fahimta wasawab malice abin da ke shine daidai annad du'a fil kunut laysat lahu siga muayyana ita addu'a da ake a alqunut ba ta da wata siga sananniyar siga wa inna ma yakunu bi siga al munasaba li sababil qunuti addu'a yace ita addu'ar ana yin ta ne bisa sababin abin da yasa za a yi alqunutun a kansa idan nawazil ce idan annoba ce kaga ta sha baban da abin da za a yi kan azalimin shugaba ko ba haka bane idan zuwa za a kawo muku hari a kawo muku yaki ya sha baban da abin da za ku yi na addu'a ga azalimi ko addu'a ga annoba ko wani abu ya sauka haka an zo an samu ku takunkumi daidai irin wannan abubuwan kowace munasaba da irin kala addu'a da za a yi mata an fahimci wannan yasa har yanzu irin abubuwan da suke faruwa dinnan a ce ayi alƙunuta a masallatai to muna biya ƙungiyoyin addini shawara da da can cibiya ta musulunci to wajibi ne hatta ƴan uwa da iyaye limamin ma suna buƙatar bita suna buƙatar bita gaskiya don saboda a galibiya za ga alƙunutun wuturi ta ake a wannan muhallin ko ba daidai ba ne abin ba zai yi ba abu na biyu kuma sai a tsallake wata sallah a bar wata sallah idan na wazin ne idan na wazin ne kuma kowace sallah ake har Allah ya kauda abin da kuke so Allah ya karɓa ku shi ana fahimtar wannan sai mala yake cewa fa ana anas radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ta shaharan Anas ɗan Malik Allah ya ƙara yadda da shi ke cewa manzon Allah ya taba alƙunuti wata guda wani wace irin alƙunuti ce nawazir ce ko ta wutri ce yawa nawazir ke ko kanata shaharan ya yi alƙunu da tsawon wata guda ya da'u ala ra'ilin wa zakawan iya ta alƙunutu a kan wa'ansu ƙabilu guda biyu ra'al da zakawan domin sun zo sun yi ta'addanci a cikin musulunci an gane ku ƙaba'il la'araf ƙabilu da cikin larabawa li'annahum qatalul qurra min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa kana adaduhum 70 sun kashe wa an sun mahadatan ƙur'ani sun kai guda saba'i kawai da tsabar zalunci wannan komai ake cewa zamba cikin aminci suka zo wata rana sun zo da wa'ansu majinyata daga cikinsu haka ya suka zo wajen manzan Allah suka ce suna buƙatar magani sai ce to jinyarsu za ta iya bayiwa wa'ansu ɗauka kamar ƙuraje ne haka da wa'ansu abubuwa sai ce masu fita bayan gari aka kai musu raƙuma daga baitulmal suna shan nonon raƙumi suna amfani da fitsarin raƙumi kuma sai ke tura musu wannan sahabban suna karantar da su addini ko sai suke musu kwantan bauna dama da wani niyyar su hidda zakai sahabbai wajen mutum saba'i ana fahimta sai abin ya bayyana ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da suka yi kuma sau gudu da raƙuman baitul malin ma duka suka gudu sai manzala ce kuwa zuwa kama a kama alƙunuti ana ta alƙunuti a kansu Allah ya la'ance su Allah ya kama su Allah ya dirkake su an ce ba ɗaya da ya kai labari a ce su duk sai da tsakani gaba daya ana fahimta to wannan shi ne abin da ya faru da ra'alin da zakawa sun kashe mahadatan ƙur'ani sama da mutum su bai kama katalu a 69 fi bi'ir ma'una kamar yadda wa'ansu kabirin su kashe wa'ansu sahabai mutum 69 a wata rijiya ta bi'ir ma'una ita ba wa an abi horaira ta radiyallahu an sahabi abu horaira Allah ya kare yadda da shi ya ce an na rasulallahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kanata fi salatul atma salatul isha shahara mun na taɓa kiyayewa a sallarsa ta isha iya alƙunuti iya alƙunuti sama tsawon wata guda ya ƙulu fi ƙunutihi iya faɗacin alƙunutinsa Allahumma an ji walid bin walid Allahumma an ji salama bin hisha ya Allah ka tseratar da walid bin walid ya Allah ka tseratar da salama bin hisha kaga wani addu'a yake musu ta neman Allah ya tsallakar da su waccan kuma addu'a ta ake ta Allah ya dirka ke waɗancan mutane kun ga ita nawazil dama ta danganta da abin da za a yi addu'a kansa wata addu'ar alkhairi za a yi wata kuma addu'ar neman Allah ya kashe abu ko Allah ya kakashin za a yi an bayanci wannan fahazanil hadisa ne ya dillani ala annar du'a fil qunuti malice waɗannan hadisan guda biyu suna nuni cewa ita addu'a ta alqunuti ya kunu bi ayi siga munasaba li hadal qunut tana zuwa da sigar dalilin da yasa za a yi qunut dalilin da yasa to sai limami dinga addu'a bisa wannan tsari to wannan shine irin abin da suna ta tabbatar ta du'a al'unutu ta nawazil kenan Allah ya samu gani kuskure na biyu ziyadatu falakal hamdu ala ma qadait a cikin waccan addu'a ta Allahumma ihdini fi man hadaita wa afini fi man afaita can zaka ji an ce falakal hamdu ala ma qadait sai ce wannan ƙari ne ba kuskure ne a cikin lafazan da mazan Allah ya koya ba wannan a ciki adakala kathira minal musallin ziyada yace da yawa daga cikin musulmai sun shigo da wannan kare masallata kai sun shigo da wannan kare falakal hamdu ala ma qadait godiya ta tabbata gare ka cin abin ta hukuntar ko kazartar astaghfiruka wa atubu ilayk neman gafara gare ka da tuba zuwa gare ka sai ma ne cewa hadhihi ziyada ghayra warida ausabi ta fi turkil hadis wannan lafuza guda biyu ko kalmomi guda biyu ma da yace ƙari ne wanda ba su tabbata cikin hadisin da ya zo da ita wannan addu'a ne ba wa inna ma hiya min maktalaka hu annas fihi ya ce abinda mutane suka kirkira suka sa a ciki ana fahimta kirkira aka yi aka sa a ciki amma ba sa ciki amma da yawa zaka ji ana yi falaka alhamdu ala ma qadai nastaghfiruka wa natubu ilayk daga da dai ashe bayan Allah bidiya yake ba sani a tunda yin abu addini manzo Allah bai koyar bayan bidiya ke shine bidiya rai ana fahimta malik ya cewa kuskure na uku ziyadatu sala'alin nabi sallallahu alaihi wasallam cikin alkunuti aiwa manzon Allah salati nan ma sun ce ƙari ne manzon Allah bai koyar da amai salati a wannan goma ana fahimta wa ziyadatu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama fi akirul qunuti bi lafzi wa sallallahu ala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ƙari na salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen addu'a ta alƙunuti da lafazin wa sallallahu Allah ka yi daɗin tsira kan annabi Muhammad aka raja nasa'i bi sanadin da'if ita ma wannan ruwayar imamun nasa'i ne fito da ita amma da sanadi mai rauni li'anna abdullah bin ali lam yasma min al-hasan bin ali abdullahi bin ali jika kenan ga al-hasan din to bai ji wannan ruwa daga bakin kakansa ba wanda shi kuma manzan Allah ne ya koya masa ce ba wannan ruwayar ce qala li iz bin abdussalam ala iz bin abdussalam yake cewa walam tasih salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil qunut ba a samu wata ruwaya ingantacciya ba da ta nuna ana yawa manzan Allah salati cikin alqunut ba samu ana fahimtar wannan kuskure na hudu takasisu qunutul wutri bi waqtin muayyan a keɓance addu'ar ƙunutun wutiri a kan wani lokaci sananne kawai a ce kawai sai a ramadan za a yi ƙunutun wutiri ko rabin ramadan ko rabin ƙarshe nasa amma idan wani lokacin ya wuce a ce duk shekara ko sai a wannan lokacin za a yi shi ma wani ya ce kuskure ne wa zahaba ila kaulu bi haza kathiru min al-musallin da yawa masallata sun tafi akan wannan maganar cewa ita alƙunutun wutirin ba tana da wani lokaci keɓantacce ma wa shafi'iyya kuma wannan shine fahimtar shafi'awa wa talafa kaseerun minan nasi fi tahdidi waqtul qunut fi salatul waqt amma da yawa daga cikin mutane sun samu a sabani wajen haddade lokaci na addu'ar qunut ta wutiri faminhum man ja'alahu fi ramadan daga cikin mutane akwai wanda kawai ba sa du'a ta wuti ta alqunuti a wutiri sai a ramadan kawai ومنهم من جعله في نصف الأخير من وأن سما سنة باسا يسير رمضان يا رب ربين كرشين سا هز كما القنوتا وانا ربين كرشين لا يقصص يوا ومنهم من قال بل النصف الأول من وأن سما سكت آه أنا على القنوت ني آه ربين فرقون شي وتا دي نا وتا رمضان كده أما مالك والصواب abin da yake daidai shine anal qunut fil wutr ita alƙunut ta wutiri la ya tassa bi wakatin mu'ayyami na suna ba ta da lokaci keɓantacciya kullum ma za a iya kuma wani abu da yawa da ba a yi shi ne mutane ɗaiɗaikunsu ba sa iya yin alƙunutun wutiri kuma abu ne mai kyau ka saba yi ka haddace wata addu'a ko minti ɗaya ko biyu ka yi wutirinka a gida kafin kwanta ka sanya addu'a a ciki ita addu'ar da ake cikin alƙunutun wutiri tana da bambanci an fahimta addu'a ce wanda tana da bambance-bambance akan addu'o'i wanda ba ita ba addu'a cikin kunuti tana da wasu faloli da yawa a kanta yasa ko kai kaɗai ne ka saba da yin addu'a ta alkunutin wutiri ko ba kullum baka zaɓo an sarya na ranaku a wutirin ka kana yin alkunuti ko ta minti uku ko hudu ne sai kana yi abu ne mai kyau magabata duk suna irin wani ana fahimta sai malai ce ta addu'ar wutiri alkunutun wutiri kai ba ta da wani lokaci sananne a suna kowane lokaci ma za a yi balwa masharu'un fi jami'a a sana mu'ayyana mina sana kai ba ta da wani lokaci keɓantacce a shekara balwa masharu'un fi jami'i sana ita addu'a ta alkunutun wutiri a duk shekara za a yi kowane lokaci za ka yi wa ma za abu ilayhi min adilla ghairi sabita amma waɗancan da suka keɓance lokacin ramadana kawai to dalilansu ba ingantacce ba ne ba da tabbas wala ta ƙumbi alhujja kuma ba za ta taɓa kafa hujja da shi ba kuskure na biyar kauluhum ashhadu haqqan inda sama alqunut idan ana jin alqunut ne man iya tarera alqunut zaka ji wani ya cewa ashhadu ko haqqan ko Allah ko wani abu dai haka zaka ji an suna fadar irin waɗannan lafuzan idan liman iya alqunut kathirun minal musalli ne yuraddiduna kalima suna maimaita wannan kalmar haqqan wa ashhad wa billah wa alfazun ukra inda sama'a du'a al-qunut da wa'ansu lafuza daban-daban yayin da suke sauraron addu'a ta al-qunuti wa haza min farti aqda'ihim wannan iya cikin kusakurai da suke bayuwa wajen sakacin mutane li'annahu lam yasih ani sahaba ani sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan bai inganta ba daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahum kanu yaquluna zalika bai kasance suna faɗar haka ba hal sima du'a alqanut lokacin da suke jin addu'a da manzon Allah ke yin alqunutu ba sa cewa komai abinda suke faɗa kai amin suke cewa bal alwadi sabit anhu abinda ya inganta tabbatacce a gare su annahum kanu yu'minuna ala zalika amin suke cewa kawai ba wani lafazin da zaka faɗa idan ba amin ba amma wanda zaka canza Allah ko wani abu ne makamancin wannan to abin da ya inganta idan liman ya adura alqunuti amin zaka ke cewa amin amin amin fahimto ay yaquluna amin wannan shine abin da ya tabbata a sunna wa khalati shafi'iyya masu bin mazhabar imamu shafi suke cewa yasunnu li imam al-jahr bihi walau qada ita alqunuti bayyana ta ake yi walau qada ko da sallar ramuwa ce inda za ka yi alƙunutu abin nan bayyanawa ake wal ma'amum yu'ammin ala du'a al imam su kuma mu za su dinga addu'a akan addu'a da liman yake afwan za su ke cewa amin akan addu'a da liman yake faɗa kuskure na shida masul wajh ba'da du'a bayan liman ya kammala wannan addu'an ta wutiri ko sai ga wani kuma ya shafe fiskar sa haka to ya ce shafe wannan fiskar bayan addu'a kuskure ne shi ma wahazihi ammatun na adatu ammatun nas ya ce wani al'ada ce ta gama garin mutane ne ba da yawa za ga mutane suna wa bal inna minhum man yamsaha ra'sahu yamsaha ra'sahu akwai wanda har kansa ma yake shafowa wa yubalik fi masjid jasdihi kuma ya kai makura wajen shafe jikinsa ma gaba daya li hululu shafa'a wal baraka wadon iya tsammanin zai samu waraka kuma albarka za ta sauka a gare shi sai dinga haka idan ayar guna daga hannu sai dinga haka ya shafe jikinsa ya shafe jikinsa sai ma da ce wannan ba daidai ba ne wannan aikin gama garin mutane ne ba aikin ilimi ba ne a gane ku ita kuma daga hannu ma addu'a yadda ake yi an fahimta idan ka haɗe hannun haka ba can gaba za ka miƙa shi ba ba kuma haka za ka yi ba ka ɗaga hannu kamar za a baka wani abu da ke wanda za a bashi wani abu zai yi haka ne ya zai yi haka zai yi ka ɗaga wanda kana ganin ko abin aka zubo ba zai zube ba an bayyanta to wani shi ne ƙa'idar ɗaga hannu a addu'a ba wai ka ɗaga yi haka ka meƙa sama ko ka yi haka wani ma haka za ka yi ba ɗan an zubo zubiya zai yi kenan ko ba gaskiya ba amma ka yi haka ɗin ka sanya a gabanka ka ɗaga ka haɗe hannayenka ka kifa yadda ko da wani abu zai zama ba zai zube ba to wannan shi ne ƙa'idar ɗaga hannayen addu'a ana fahimtar wannan wannan shi ne sai malik ke cewa wa ƙala al'ad bin abdussalam malam mala'iz bin abdussalam yake cewa wala ya masa hawa jahu biye dai akbar du'a bai halatta ko kuma ba a shafa hannu a fiska yayin kammala addu'a ko ba mai yin wannan illa jahil sai wanda bai fahimci addini ba shi ne za ka iya shafe fiskarsa da hannunsa yayin kammala addu'a ta alƙunuti aqda'un ta ta'allak bi salatil maghrib kusakure da suke da alaka da sallar magriba kuskure na daya qauluhum allahumma hadha iqbalu laylika wa idbaru naharika wa an zaka shi na faɗar wannan idan magriba ta ma'ana shine allah haza wannan lokacin ikibalu lailika mun fuskanci daranka mun shigo yanayin dare kuma wa idbaru na harika min juyawa yininka baya to wa'an suna faɗar wannan na sama a kasira minal musallin inda sama a zadal magri za ka ji da yawa suna faɗa yayin da ake kiran sallar magriba ya ƙulu na haza du'a suna faɗar wannan addu'a wa ya ta na fi zalika bi hadisi umi salama radiyallahu anna qala suna kafa dalili da hadisin ummi salama ɗaya daga cikin mata ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa Allah ya ƙara yadda da take cewa allama ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kula inda adhanil maghrib ma'aiki ya koyar da mu lokacin da muke jin kiran sallar magriba allahumma hadha iqbalu laylika wa idbaru naharika ya allah mun gabato da ranka mun juya yininka baya an gane ko wa aswatun du'a du'aika faghfirli kuma ga sautukan mu suna ta roƙonka ya allah ka mana gafara yace wa hadha hadithun da'if wannan hadisi mai rauni ne kuma hadisi mai rauni ba a kafa hujja da shi a addini ala tirmidhi imami tirmidhi yake cewa hadisun gharib hadisi ne ba ko ba amma san shi ba wa abu wa abu kathirin la na'rifu ɗaya daga cikin malaman hadisi abu kathir yake cewa wannan ba amma san shi hadisin ba san shi ba ma'ana hadisi ne mai cike da matsaloli ba za ka kafa hujja da shi wajen aikata wannan aiki kuskure na biyu al-inkar alaman sallah sunnatul maghrib alqabliya salatu rak'ataini ba'da al'azan qabla al-iqama inkari ga wanda yi sallah raka'a biyu bayan kiran sallar magriba kafin a fara sallar magriba ana fahimta idan kana masallaci an kira sallar magriba to kafin liman yazo kana dama kai raka'a biyu sunna ce mai karfi ana fahimta to wa'an suna inkarin wannan din wa'an suna ganin kamar an kanyi kawai ga tsaya tsayin ka ba a wata sallah ta nafila a lokaci to yin sallah raka biyu a wannan lokaci daidai ne a sunna inkarin haka shine kuskure ana fahimta laqad ishtadda inkar awamil musallin yace inkarin ya yayi karfi yayi tsanani ga wa'ansu awam in yace awam kaman ga magarin masallatan kenan man yarka a raka'ataini ba'da al-azan suna inkarin wanda ya raka'a biyu bayan kiran sallar magriba wa qabla al-iqama kuma kafin ata da iqama bal inna ba'd al-awam wa an suma daga cikin gamagarin mutane la yaqtaribuna min al-masajidi allati salla ba'd al-adhan al-maghrib idan sun san masallacin ana sallar nan ta raka'a biyu kafin liman ya zo ata da iqama to wa an san da ma sai su kaurace masallacin ba sa zuwa masallacin kaga wannan ba daidai bane rashin fahimta ne وصلاه ركعتين بعد الاذان المغرب اقره النبي صلى الله عليه وسلم yace yin sallah raka'a biyu bayan sallar magriba to sunnar manzon Allah ta tabbatar da wannan shi da kansa ya tabbatar da wannan wala hujja lil munkirina babu hujja ga masu kamar wannan ana fahimta fa an Anas radiyallahu anhu Anas Allah ya kare da shi Ali yake cewa kunnabil madina mun kasance a gare madina fa'iza a zanar mu'azin idan mai kiran sallah ya kira sallah lissalatul maghrib domin sallar magariba ibtadaru ay asra'u sai mai gaggawa mai gaggawa asawara majiya wata fila daga cikin filolin masallaci wa raka'u raka'atayn sai mai sallah raka'a guda biyu hatta anna rajula al-ghariba har mutum bako wanda bai sani ba liyadkhula al-masjida yazo ya shigo masallacin ta yi hasibu an na salata ƙadi sallai ƙadi sallaita kai fa yi hasibu an na salata ƙadi sallaita sai yake tunanin ma an yi sallar ma a gane ko min kasarati man yi salliya domin yawan masu wannan sallar raka a biyun bayan sallar magariba kafin a zo a yi jami idan wani ba kwayo zai ga wani a yi sallar ma kawai ban abin nan domin kowa yake yi kaga abin ya fi ƙarfin a ce kuskure ne tunda sahabbai mafi yawa suna yi ko manzan Allah yana na aiki kuma bai musu inkari su daina sai dai in ka zo liman ya zo to wannan dole sallar da liman ita za a yi amma har inda in taba liman bai zo ba to kana zo za ka yi raka a biyu ka zauna an fahimci wannan kuma hadisi dama ya tabbata kan cewa a ba wata sallah da za ka tayar matukan liman ya zo an tada iqama da idan liman ya zo aka yi iqama to ba wata sallah da za ka yi wannan sallar dai za ka yi ta farilla bayan ta kuma za ka yi nafila gwargwadon ikonka maliki cewa bali inna nabiya sallallahu alaihi wasallam amara bi zalika manzo Allah yayi umari da wannan har ma yake cewa sallu qabla salatil maghrib ku yi sallah kafin sallar magriba qala fi salisa ana ukun sai yace liman sha'a ga wanda yaso ku yi sallah raka'a biyu ta nafila kafin magriba amma ga wanda yaso qala li muhibbu tabari lam yarid adamu istihbabiha ba a samu wani nassi da ya zo wajen hana halaccin wannan raka'a guda biyu ba li'annahu la yumkin an ya amura bima la yustahabbu yace bai yiwa bai yiwa a bada umarni cikin abin da kuma bai halatta yi ba bal hadha alhadith min aqwa aladilla ala istibabiha wannan hadisin ya cikin dalilin mafiya karfi wajen soyantar da ayi wannan raka'a biyu inda lokaci kafin a tada sallar magriba an fahimci wannan aqta'un tata'allaq bi salatil juma'a ko sakure da suke da alaka da sallar juma'a na daya in ji malam a takallufa lil juma'a babban kuskure shine mutane su ki zuwa sallar juma'a haka kawai ba wani uzuri a shari'anci a ce har ai juma'a ba kai to wannan ba karamin kuskure bane ba ba karamin laifi bane ba yamhalu kaseeru minal musallin fi huturi lil juma'a da yawa daga cikin masallada suna sakaci suna sakaci game da halatta sallar juma'a kuma hadisi ya inganta ma'aikin Allah yake cewa duk mutumin da ya yi sammako ya je masallacin juma'a a sa'a ta farko to bayan ladan da za a rubuta masa kamar sallah yake iya cikin masallacin to za a ba shi ladan kamar ya yi sadaka da rakumi a wannan yin kamar lokacin walaha kamar karfe tara zuwa goma a ce kuka ta masallacin juma'a ka je ka zauna kai ta karatun alkur'ani ko istighfari ko hayrala ko duk abin da Allah ya hore maka to ladan da Allah zai baka na kaje masallaci da wuri to kamar kai sadaka da rakumi ne kuma bayan duk abin da kai a wannan lokacin kafin liman ya zo to ladan sallah ake rubuta maka idan ka je a sa'a ta biyu kamar kai sadaka da saniya idan ka je a sa'a ta uku kamar ka yi sadaka da rago idan ka je a sa'a ta hudu kamar ka yi sadaka da kaza idan ka je a sa'a ta biyar can dab da zuwan liman to kamar ka yi sadaka da kwai idan kuma liman ya zo shi kenan wannan falar babu kuma idan har liman ya riga ka zuwa masalan jima to shi kenan za ka dai sami ladan sallah da yanka yi sa'a amma wannan farolin da ake samu ba ka yanci ko mala'iku suna zaune a ƙofofin masallacin juma'a duk wanda ya zo suna rikodin na sunansa amma liman iya zuwa za su naɗe wani rajista su ke su mahi zauna suna sauraron kutuba aka mazan Allah ya jiri su ne ya stami ona zikira su zauna suna sauraron kutuba da liman yake kaga shi wa'ansu kuma abin da zai baka mamaki abubuwan da yake hana su zuwa masalan juma'a shiririta ne wallahi shirme ne ma ba wani abu bane ma mai muhimmanci wani hira ne wani abu ne haka marar mahimmanci sai ga har wannan farallon duka sun wuce sun bashi ba wani ma bai zuwa masallan juwa sai ya ji an tada ya kama an gama kudu ba an yi komai ana kokarin tada ya kama za a kuje ya je da abin sallar sai ya je bar ya tashi a wannan bai biya sallar juma'a mahimmanci da gaskiya kuma a sati ba sau daya ke yin da ba a sati sau daya a sati sau daya to sau ɗayan ma ina za ta cin yawa biyu da inda ka samu awa ɗaya kafin neman yanzu za ka yi abubuwa da yawa za ka yi abubuwa da yawa amma sai mutum ya je ɓata lokacinsa a wani abin da ba shi da amfani kuma babban abin tsoro ma kuma zunubi za ka dinga ɗauka kanka hirar mutane ce ko kalle-kalle ce abin da Allah ya haramta ko harka ce ta waya ka dinga taɓa-taɓan waya da sauransu shi ne kawai wanda mutane suke so daga irin wannan falloli suna barin mutane da yawa malike cewa da yawa suna sakaci game da halartar sallar juma'a wala yasalluna fil jama'a wa azum ba sa kokarin masallar juma'a cikin jami'i wa haza li jahlihim bi sawabiha malajuna sun jahilci ladan da ake samu wa ismi man taraka kuma sun jahilci zunubin da mai kin yin sallar juma'a yake samu wa qad hazzarana annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu ya ja mana kunni man taraka al juma'a duk wanda ya bar sallar juma'a wa bayyana lana ma ya ƙa'ala tariki hamina da ismi wadam kuma manzala ya bayyana mana abin da ke kan mutumin da ya bar sallar juma'a na zunubi da kuma alhaki fa'an abi horayyar ta radiyallahu an abu horayyar Allah ya ƙare da shi ke cewa ƙala sami ito rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ƙul na ji ma'aikin Allah yana faɗa sallallahu alaihi wasallama ala a'awadi min barihi akan mimbarinsa layantahiyan na akawamun ko dai waɗannan mutanen su hannu an wade himul juma'at game da sakaci da suke game da sallar juma'a da take zuwa ko juma'o'i da suke sakaci da ita au layaktamanna Allahu ala qulubi ko Allah ya rufi akan zukatansu summa liyakunanna min al-ghafilin sannan su kasance cikin gafarallan mutane haka ma cikin Allah ya faɗa in dai mutum bai biya juma'a muhimmanci ba to babu shakka Allah zai sa zuciyarsa ta rufe kuma duk mutumin da zuciyarsa ta rufe alkhairi ba zai shige ta a kullum kuma zai ga shari shi ne daidai alkhairi kuma ba daidai ba ne shi yasa za ka yi mamaki wa'ansu daga cikin mutane musulmai in sun aikata wani aikin sai ka ɗauka kamar ba su da hankali ba to kar ka yi mamaki ba maki allah ya rufe zuciyar duk mutumin da aka rufe masa zuciya walla duk girman zunubi ba zai gan shi ba kai ne dai za ga haɗarin amma amma wallahi ba zai gani yanzu misali in ba a rufe mutum zuciya ba waye ya san zunubin cin riba kuma za a je daga a dinga cin riba riban me za ta ci da nama an ci karamin alhaki riba shi ne kamar mutum ya je kwanta da mahaifinsa haka ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to kaga in ba mutum zuciyarsa ta rufe ba ta ya za a yi kana musulmi hankali kana yawan aiki ko kuma rashawa da hanci ko kuma harkar liwati ko harkar rafin da fyaɗe na ƙananan yara ko kashe mutane haka ko an so musu ɗau wannan laifin ba karka yi mamaki rashin mamaki shi ne ba maki Allah rufe zuciyar duk wanda aka rufe masa zuciya wala duk girman zunubi wallahi ba zai gaishe ba ba tausayi yasa a galabiya yanzu ba tausayi a cikin al'umma mutum ya sai masara sama da watanni shida bakwai naira dubu talatin ko sama da haka ko arba'in amma yanzu an zo dubu tamanin ma ba zai siyar ba dubu casa'in ma ba zai siyar to ina tausayi a wani ya sai wake dubu hamsin misali amma yanzu ya kai dubu ɗari da hamsin da saba'in da tamanin ɗari biyu ba ba zai siya ba to yana tausayi a wannan babu tausayi zuciyar ta rufe me take hangowa duniya take hangowa kawai ba ta hango abin da zai faru bayan duniya ne wannan shafin an rufe ba ta iya gani amma kai mai imani ingantacce zuciyarka ba a rufe ba kai ne kake tunanin goben ka amma duk mutumin da ga bahi da tausayi a harkar kasuwa ko bahi da tausayi a harkar mulki wallahi zuci ta rufe sai ka tausaya masa ma sai ka masa kuka da ido domin ba wani alkhairi da zai ƙara ganin sa a rayuwarsa duk abin da zai iya gani ya aikata shari ne amma alkhairi an rufe hanyar gaba alkhairi ya masa shine hadarin zuciyar mutum ta rufe to daga cikin dalilan zuciyar mutum ta rufe Allah ya rufe akan zuciyar akwai sakaci da sallar juma'a abu na biyu akwai yawan sabon Allah in har ka san abu sabon Allah ne ka zai ke masa da gangan kuma ka ƙara zuwa ka aikata da gangan ta irin wannan iyasa zuciyar mutum ta rufe su ne irin da Allah ta'ala ke cewa da soka labar rana ala qulubihim ma kanu yaksibun an yi ɗigo na zunubi a cikin zuciyarsu bisa abin da suke aikatawa ma'aikin Allah ya ce dama ita zuciya fara ce tas a jikin ɗan adam idan mutum ya yi zunubi bai tuwa ba sai ɗan ɗiga wani baƙin abu a cikinta idan ya sake wani zunubin bai tuwa ba allah bai yafe masa ba sai ya ƙara ɗiga wannan baƙin abun a cikin zuciya an fahimta har wannan ɗigo-ɗigon ya mamaye zuciyar ta zama baƙa irin shi ne rahan ɗin da allah yake faɗa rana ala biyu. an rine zuciyar ta zama kakkir sakamakon abin da sai aikata irin wannan ya samu intikasi duk daidai ba daidai bane a gonsa duk alkhairi shari ne duk shari kuma alkhairi ne a gonsa haka yake kana da mamaki wani ga dukiya ga kaza ya taimaki wa amma ba zai iya gani wannan ba zuciyar ta rufe ba zai iya gani ba akan naira goma sai ya ce ma mutunci shi abin da ya dauka kenan haka rayuwar take sau da kama kiyaye sabuban da zuciyarmu za ta rufe wallahi duk zuciyar mutumin da ya rufe to kamar mutum ne iya tuka mota ya makanci a take kaga sai ta Allah ko to wala duk mutumin da zuciyar ta rufe to ya kama hanyar wuta gadangadan ne kamar dai kana tuka mota kana speed kawai ka ji ka dai gani ai kaga sai la haula wala quwwata illa billah to duk mutumin da zunubi ya mai yawa ko yake sakaci da juma har zuciyar samu wannan ran din aka kulle zuciyar to shikenan kuma idan ku dinga ganin sa iya ta abubuwa kuna tausayin su kuna mamaki Allah sauka sai malaki cewa man taraka yawwa yake cewa aula yaktuban Allah ala qulubihim summa la yakuna min al-ghafilin wa an abi al-ja'd abi al-ja'd radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yake cewa man taraka salasu juma'in tahawunan duk wanda ya bar sallar juma'a guda uku suka wuce shi tahawunan domin sakaci irin nasa a yi juma'a wannan bai samu ba wata juma'ar ta zo bai samu ba wata juma'a ta uku ta zo bai samu ba ɗaba Allahu ala kalbi Allah zai rufe zuciya abinda Allah zai masu kenan ɗaba Allahu ala kalbi imamun nau yake cewa khatama Allahu ala kulubihim Allah zai rufe zukatansu ne ay taba'a wa mislahu arrayn algashawa duk magana kenan ko arrayn ko algashawa ko ataba ko alkatam duk magana kenan duk wani rufi ne da Allah yake wa zuciya ba ta iya ganin alkai faqila a faqila arrayn alyasir min ataba shine wani dugo takaitaccen dugo da za a ji a mamaye zuciyar da shi والطبع اليسير من الأفعال والأقفال أشدها kuma wannan dugon tun iya zama karami karami karami ana yi har ya zama ta kuma a shadduha ya mamaye zuciyar ma gaba daya ya fi karfin ta yarin jahid alqadi iyad alqali iyad yake cewa iktalafa almutakallimuna fi hadha iktilafan kathira masu sharhin hadisai sun samu saɓanin magana mai yawa game da wannan da Allah ya ce taba Allahu ala qulubi ko kaddama Allahu ala qulbi Allah yake nufi faqila huwa i'dam al-lutf wa asbabul khair shine Allah ya rasar da su tausayi da sababin alkhairi kun ga tausayi yazo ko al-lutf duk mutumin da zuciyarsa ta rufe wallahi bai da tausayi ba shi da tausayi bai fi wata ɗaya ba ko biyu akwai mutumin da yake ce mini wallahi akwai mutumin da akwai mutumin da suka ji za a sai kayan amfani a gunsa masara ce ko waye da ya kayan amfani ya ce ya fito musu da kaya na sama da shekara biyar a aji ko musulmi ne ba sama da shekara biyar suna su to aji yadda dinga zuba masu magani kan su lalace iya tana jin bala'i da musiba sannan a fito da shi a sirayen da aka ga dama kuma ana girman kai ana alfahari ana ciji da kai to kaga wannan kwata-kwata Allah ya zare tausayi a zuciyarsa zuciya ta riga ta makanci ana fahimta to shine malam ana yake cewa imamun nawawi yake cewa irin waɗannan mutane shine ai idam al-lutfi wa asbabul khair duk wani lutufi da tausayawa Allah ya zare a zuciyar kuma dukkan wani sababi na alkhairi ba za su taba hawa kan shi ba wakila wasu malaman suka ce huwa kulqul kufur fi sudurihim in Allah ya ce ya rufe zuciyar wani ko ya aikin da zuciyar wani ta rufe to shikenan abinda wasu malaman suka ce shine kulqul kufri ya dan samu wani ɗabi'un kafirai sun zauna a zuciyarsa amma yadda ba sauƙi yayi wa an so ɗabi'u daga cikin ɗabi'un kafirai fi su dorihim suna zukatunsu yanzu ma an dai tausayi ne ma ƙwarawan su kafiran ma akan mutane in dai tausayi ne wallahi tallahi da taimakon junansu da junansu ƙwarar su ma akan wa an su da yawa saboda abubuwan da suke faruwa ga su kowa ya sani an fahimta wa huwa qawlu aksar al-mutakallimi ahlus sunnah wannan kuma huwa kulkul kufri din isdurihim shine yawancin maganganun malaman tauhidi daga cikin malaman ahlus sunna fata'ammal ya man tarkal juma'a sai ma dai ce ka kula kai ka kula wanda kake sakaci da sallar juma'a ka kula ba ka kula lahawan wa la'iban wanda kake sakaci da juma'a dan wargi da wasa wala gawan wata sahulan wata kasulan kake don sakaci da wargi da kasala wata ba a nila hawa kuma kake kin zuwa sallar juma'a don son zuciya irin ta haka ana fahimta wa'ansu kuma abin da zai baka mamaki abin da zai ƙara baka mamaki fiye da wannan ɗin ma wallahi wa'ansu sai an tafi sallar juma'a suke wani zunubin kuma su suna nan a cikin mutane wani an tafi sallar juma'a ya samu hanyar da zai yi sata wani an tafi sallar juma'a ya samu hanyar da zai yi fasadi da yawa daga cikin wasu rubabbun musulman suna wannan a tafi sallar juma'a ku duba fa yadda ake magana ka zama to baka samu sallar juma'a ba ga abin da yake faruwa na to wani bayan kin sallar juma'a ma kuma sai ya goya da zunubi kuma sai ya goya da kaba'irin zunub iya ganin lokacin da ake kacaniya za a ganshi ko kaza kaza amma hankalin mutane ya tafi juma'a to dan wannan minti na gafa da zai ta asar su koyi musu shi bai dawo ba duk abin da ake faɗa masa gaban wasa ake faɗa masa kamar bai yadda Allah zai yi bane ana fahimtar wannan to duka wannan iya cikin tsatsar zuciya kuma iya cin abin da zunubi yake haifarwa yawa kun ga zunubin nan da muke gani wallahi duk shine a galabiya abin da yake lalata zukatan mutane duk abin da yake faruwan nan daga bangaren shugabanni zuwa bangaren mawadata a galabiya zuciya ce take da tsatsa ba ta da tsarki ai muna sallah da zugo muna azumi suna zuwa maka komai ana yi activities na musulunci duka muna yi to amma mai matsalar zuciyar ce take da matsalar da ba ma'aikin Allah ya faɗa iza salahat salahar jasadu kullu idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan ta ɓaci kuma dukkan jiki ya ɓaci shi ne matsalar ba'i zukatan mafi yawa daga cikin mutanen mu ba ta da kyau zunubi da ƙarya da munafinci da hassada da cin haram duk ya gurɓata zuciyar ya zama to alkhairin yayi karanci a cikinta shari ne ya mamaye ta kawai ya sa ga dukiyar ga abincin amayin aiki. ya sa wani malami ke ce bai taɓa ganin wani zamani shi'umi irin wannan zamanin ba ya ce ga arziki ga talauci ga abinci ga yunwa ga ilimi kuma ga jahilci kaga abubuwan nan ba su haɗuwa in an samu abinci to ba za a sami yunwa ba to yanzu ana samu wallahi yanzu wani ya je ɗage masu tonsa wanda ake ginawa a bayan gari ake kimshe kayan abinci wallahi tallahi sai ka ɗauka ba ƙasar nan ba ne akwai wani da yake faɗa mini kwanaki can a wata jiha da aka tura suna binciken masu ɓoye abinci na gwamnati sa su sayar da ƙarfi ya ce wallahi da aka buɗe musu wani suto ya ga katan ɗin taliya ta fi miliyan ya ce wallahi buɗe mai ido ta yi ma'aikaci ne ce wallahi katan ɗin taliya ta fi miliyan ago an ɓoye kuma sai ta yi tsada za a siyar ko mutanenmu ne tare muke sallah muke azumi da su an fahimta zuciya ta riga ta lalace ne shi yasa duk wani sabab na tausayawa juna duk wani abin da za a yi al'umma samu sauki to babu shi ai tausayi a zuciya ake tausayi ai ba a baki ba ba a hannu ba a kafa ba ina ne mahallin tausayi zuciya ne a shafaqawar rama filqal da tausayi da jin kai a zuciya yake to zuciyar babu wannan shi yasa zaka yi ta mamaki ga dukiyar ga arzikin ga abincin amma jama'a suna kwana da yunwa ma'aikin Allah kuma ya ce duk mutumin da ya kwana da yunwa iya da makoci makocin ya sani wane ya kwana da yunwa a ya sani kuma iya da abincin da zai bashi bai bashi ba to wannan mutum bashi da imani haka manzon Allah ya ce da a daidai lokacin zai mutu ba zai tafi aljanna ba zai samu aljanna ba ba mai shiga aljanna sai mutumin da ke da imani ya zuciyarsa to duk mutumin da ka san makocinka ya kwana da yunwa kuma kana da abin da zaka taimake shi ya ci abinci baka bashi ba to ma'aikin Allah ce baka da imani kaga irin wannan rashin imani shine ke tasiri ga al'umma gashi yasa yayin uwa ba mu da abin da za mu yi illa mu yakin gyaran zukatan mu kawai in abin ya fi karfin mu to kai ka gyara naka ni na gyara nawa da yawa fa yanzu a gida ne za a ga miji baya jin tausayin matarsa mata ba ta jin tausayin mijinta ɗa bai jin tausayin babansa an fahimta yaro bai jin tausayin ubangidansa in ba lalacewa zuciya ba ta ina ɗa zai ke fatan ubansa ya mutu wallahi tallahi a wannan zamanin da akwai ƴaƴan da suna nan sun zuba ɗani sun zuba tarko uban su ya mutu kawai an lalacewa ba ta kai ƙarshe ba ta kai ƙarshe fa lalacewar ba kuma duk abin da ya ja mana wannan musibar wallahi zuciyar mu ce ta lalace da aikata zanubi da abubuwan da suke zama matsala game da zuciya in ba mu kiyayi saban Allah ba in ba mu kiyayi cin haram ba in ba mu kiyayi gulmace gulmace ba to wallahi ba mu dau hanyar gyara zukatan mu ba ba mu dau hanyar gyara zukatan mu ba gyaran zuciya ba a shago zaka je ka siyo ba ba likita bane zai baka magani ba allura za a ma ba a'a da ƙauraciya zunubi da kuma haɗuwa da mutanen kirki da yawan karanta alƙur'ani da wannan ake gyara zuciya mako ba ma yi sai surutu kawai sai hayaniya da surutu amma mu ɗau hanyar gyara zuciya munki manyanmu da ƙanana ya sa bala'in kullum hauhawa yake gajira hauhawa yake ɗazun nan wani yake faɗa min cewa rana ita yau a wata kasuwa ya faɗa min sunar kasuwar na manta ya ce rana itewu an ji an sai da masara naira dubu tamanin rana itewu a kasuwar amma yanzu aka magana dubu ɗari ake an biya mata jirgin sama ne an kawo ta najeriya masarar ko an yi sata jirgin ruwa an kawo ta najeriya ko ita ma dala ce ta tashi dubban mu ne ba yanzu a yi na aka taɓa yi daga rana itewu zuwa yau dubu ishirin ta ƙara abu an ba rashin imanin ba kuma duk mu ne an kimshe abin an ajiye an ɓoye kawai a je kasuwa babu babu kawai a ƙara farashi kawai shi kenan to daɗinta akwai mutuwa ko ba gaskiya ba ne wallahi akwai mutuwa ka yi ta tarawa kar ma ka daina duk bala'i ka yi ka yi tai in ba za ka sai da masana dubu ɗari biyar ka je ka siyar rayuwa dai da allah ya kaddara mutum zai rayu zai rayu ko mutuwa ko kai ne ɗan waye ɗin ƙasar nan wajen jin daɗi idan mutuwa ka ta zo za ka mutu shi ne daɗin abin ai kuma naira ɗaya ba ka isa abin da ka da ita ba duk abin da ka tara ɗin nan wallahi tallahi ana za ka bari shi ka yi ta bala'in ka yi ta ƙara farashin duk ran da mala'ikan mutuwa ya zo shi kenan bai karɓar cin hanci kuma haka za ka ta tara ka ci kuma suturar da za a sawa mutumin da ya zo ya faɗi ya mutu ba wanda ya san shi duk dai tsiyar ku ne za ku samu yadda kafa ne ku binne shi ko to haka duk kuɗin ka haka za a yi ma ba abin da za a yi ma ba wannan yau a samu mahaukaci ya faɗi ya mutu ba wanda ya san shi to za a ji a neman wuli kafa ne a samu sa mai sallah ji a binne shi to kai ma an kama da duk kudin ka za a yi ma yi ne ƙarshen rayuwar ka yi kafa ne shi ne tafan ƙarshe kuma irin na kowa ɗaya ne ko motocinka wallahi ɗaya ba mai zuwa makabarta irin wannan motar ta masallacin bolare da ina ne wannan motar gawan a ita za a sa gare motar ɗaukan manja a ita za a ɗora ka wallahi a je a binne ka kuma an dawo shi kenan komai ya zama tarihi kuma kuma duk bala'in da ka samu mutane a ciki ɗaya bayan ɗaya ka amsa a gaban ubangiji wannan shi ne haɗarin abin kawai shi ne allah ta'ala ya samu dace amma rashin imanin ya kai inda ya kai gaskiya rashin tausayin ya kai inda ya kai mu yi ƙoƙarin mu gyara zukatanmu ya yawa mu dinka sa salama a zukatanmu ita wannan duniyar da kuke ganin ta ita wannan duniyar dama manzon allah ya lissafa ta tana cikin makiyanmu tana cin abin da muna raya a cikinta amma ba ta ƙaunar mu tana samun buri tana raba mu da Allah da zuciya da duniya da shaidan baka da makiya kamar su a rayuwarka Allah ya samu dace ana mana ishara lokaci yayi zamu tsaya ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata akwai ƴan uwanmu guda biyu ɗaya malam usman ladanin wannan masallaci da kuma malam umar bishanu shi ma ɗaya daga cikin kwamitin wannan masallaci to duka sun samu kansu cikin al'amari na nauyin jiki ko rashin lafiya to muna adon allah ta'ala ya ba su lafiya ya tashi kafaɗinsu ya sanya wannan jinya ta zama kafara kuma allah ta'ala ya yaye musu da mu gaba ɗaya don majinyatanmu gida ko asibiti allah ya ba su lafiya Allah ta'ala ya samu yi lafiya mu gama lafiya akwai Dr. Tijjani satin da ya gabata wata yar uwa gare shi Allah ya mata rasuwa to muna addu'an Allah ya jikanta Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah ta'ala ya sa aljanna ci makomarta da ita da dukkan yan uwa musulmi da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya jikansu muna addu'a ga kasar mu Allah ya ba mu zaman lafiya da lafiya da jiharmu da garuruwanmu da musulmai abubuwan da suka dame mu na tsadan rayuwa Allah ya kama na ƙarshen su duk wanda ya zama shine sanadiyar haka to Allah ta'ala kai mana maganin sai Allah duk abin da yake takama da shi yake dogara da shi wajen uzurawa al'umma ya Allah ka kwace ne ya Allah ka mai da shi hannu masu tausayi da imani ya Allah ka mai da shi hannu masu tausayi da imani Allah ka gyara zukatanmu Allah ka gyara zukatanmu Allah ka gyara zukatanmu Allah ka jikan mu ka jikan mahaifan Allah ka shirya da mu da zuriyar mu Allah ka dora mu a tabarki madaidaici Allah ta'ala dukkan bukatun mu na alkhairi mana roƙon ka biya mana su ya Allah duk abin da yafi karfin mu Allah ta'ala muna roƙon ka ka fi karfin sa ya Allah ya Allah ta'ala muna roƙon ka wannan karatu da muke ka sanya masa albarka ka ba mu ikon gyara kutsakuranmu wajen karanta wannan karatu waɗanda suka zo wannan masallaci Allah mai da kowa gida lafiya yan uwa yan kwamiti na wannan masallaci da yan midiyan mu da sauran limamai da ladanai muna adon Allah yau kowa albarka a cikin rayuwarsa dattawan wannan uwa Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ya biya musu bukatunsu ya saka musu da gidan aljanna wanda ya asasa wannan masallaci mai wannan gida sanata goji Allah ya kara masa albarka rayuwarsa abin da ya dosa na alkhairi Allah ka tabbatar masa shi abin da zai aikata wanda ba na alkhairi ba Allah ka hana shi aikatawa Allah ka yi ga rayuwarsa ka gyara masa kusakuransa ka ji kansa da mahaifansa da sauran zuriyarsa da mu gaba daya Allah ya samu lafiya mu kama lafiya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم